الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة biyar ga watan rajab ko shida a lissafin wasu ga watan rajab hijira 1447 wanda ya muwafaka da 26 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan majalisi mai albarka a kowane sati to za mu fara da usulul fiƙihi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wallafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na talatin da uku satin da aka yi karatu an tsaya a baiti na ɗari biyu da sha tara inda mala yake bayani game da annas wato nassi da kuma yadda aka samu wasu misalai da wasu malamai suka ɗauke su a matsayin nassi amma kuma duk da haka aka samu wasu sun soki waɗannan misalai ɗin game da cewa za su zamo nasi to cikin misalan nan ne za muka kwana kuma ciki za mu tashi a baiti na 220 da shekhu abdullahi yake cewa قال ثلاثة لك الخيار نص لمنع الزيد من يختار قلنا لعم في القمن إذ به ورد لا في اختيار للمبيء لا يحت فقوله فقوله جل فإما منا نص على التخير فيما قلنا والحنفي بغاية مجهولة قيية بغيرة قيية فاحتمالها أقبولة جوابنا أئمة التفسير رووا بعيسى أو بفقد الكفر الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى زي تشغب كاو مثالي آه وأن مثالا wasu malamai suka ce wato nusus ne akan hukunce-hukuncen da suke ɗauke da shi to ƙala wannan ƙala tana komawa ga abin da ya ambata a baya wa fassalal ba'adu da zikiri hil adat to zamiri yana komawa ga alba'adu ɗin ai ƙala ba'aduhum sashin wasu malamai na usulul fiƙihi sun faɗa a matsayin misalai salasatan lakal khiyaru game da hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma wani daga cikin sahabbai cewa iza baya'ata faƙulla khilabata walakal khiyaru salasata ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi idan za ka sai wani abin saye ga waninka a ko za ka sayar to ka ce ba yaudara kai ba za ka yi yaudara ba sannan shi ma wanda zai saida maka kada ya yaudare ka to shi ne faƙul la khilabata eh al-khilabatu shi ne sarabaka a hausa mai haja ya bige ka da daɗin baki shi ya san hajarsa da matsala amma sai ya bige ka da daɗin baki saboda ya zura ka ka shigo sai ka ɗauki kayan da ƙima fiye da yadda suke to wannan shi ake kira da alkhilabatu a larabci tsara baka kenan to annabi ya ce in za ka sai kaya ga wani ko za ka sayar to ka ce masa ba wannan sannan walakal khiyaru kuma in ka sai abu ka yi ciniki da wani ya sai da maka abinci ko wata haja to kana da zaɓi har na tsawon kwana uku idan ka zo ka ga cewa kayan bai maka ba ko an ci amanarka ko an yaudare ka to kana iya mayar da wannan kayan so shine sai su malamai suka tattauna kan wannan hadisi wasu daga cikin ruwayoyi an ce wanda annabi yake gaya masa wannan magana shine habbanu ibnu munqidh shi yake wannan magana ibnu amri an ce akwai matsala da ya samu an je yaƙi tare da shi sai aka yi masa rauni a ka to sai kwakwalwarsa ta ɗan zabto haka ba sosai ba bai rasa hankalin gaba ɗaya ba ko mutum ne ɗan kasuwa yana yawan saye da sayarwa to sai ya zamo wasu suna amfani da wannan raunin da ya samu sai suna zaluntarsa idan za su sai da masa kaya to shi ne ya kawo kuka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi yake gaya masa waccan magana cewa idan za ka kulla ciniki kai da wani to ka ce da shi ba yaudara ka sa masa wannan sharaɗin in har ya saida maka kuma daga baya ta bayyana ko wani ya duba maka ko kai da kanka ka gano cewa ya an kware ka to in dai ba a wuce kwana uku ba kana da zaɓi za ka iya komawa ka mayar masa da kayansa ya baka kudinka so kusan a shi wannan hadisi ya zo ta hanyar abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda wanda da dama daga cikin malamai sun yi takarijinsa kamar su daral kutuni a littafinsa a sunan da kuma alhakim abu abdullah mai littafin al-mustadrak haka albaihaki shi ma littafinsa a sunanul kubra amma asalin hadisin kuma yana cikin sahihul bukhari da muslim da lafazin idza bayata faqulla khilabata eh to wasu ruwayoyi ne yazo da wancan ƙari din cewa walaka walakal khiyaru salasata ayyami kana da zaɓi na tsawon kwana uku to sai malamai su masu a kafa hujja da wannan hadisi game da matsalar alkhiyaru lil mabi'i wato zaɓi game da abin da za a saye ko za a sayar sai suka ce nassun wannan hadisi nassi ne liman izzaidi ga hana a yi ƙarin kwana uku man ya ga wanda zai ba da zaɓi sai suka ce wannan ya zamo am inda ya zaɓi za ka bayar game da kaya da za ka saye ko kai za ka sayar to kada zaɓin ya wuce kwana uku sai suka kafa hujja da wannan hadisi idan ya haura kwana uku suka ce to an ƙetare nassi kenan tunda annabi ya ce da shi walakal khiyaru salasata ayyami sai suka ce kenan hujja ne idan zaka sai abu to kamin ka saya zaka sa sharadi wane za mu yi ciniki kayan nan daka ko wannan haja taka ko zan saida maka dama kowa na iya kawo zaɓi eh to amma nan da kwana uku za mu duba mu gani idan na ga yiwuwar tabbatar da cinikin shi kenan zan kawo maka kudinka in kuma na ga cewa abin ba zai yi ba in na ga cewa abin kuma ba matsala to kuma shi kenan to sai suka ce kada ya wuce wato kwana uku sai suka kafa hujja da wannan hadisi wasu malamai kuma suka ce a'a shi wannan hadisi akwai abin da yake magana dama shi zaɓin kala biyu ne akwai khiyarul gabni ko alkhiyaru bil mugabana tsana na rubuce a littattafan fikihu shine zaɓi ga wanda aka ƙwara an yi amfani da wautarsa ko dolancinsa ko rashin gogewarsa sai aka ƙware shi aka saya masa kaya ba yadda ya kamata ba kamar yadda shi wancan habbanu ɗin aka yi masa to sai suka ce idan mutum yana da irin wannan abin ko kuma ƙwaruwarsa aka yi to shi ne yake da zaɓi tsawon kwana uku tun da shi dama sai ka saye ne daga baya idan ka fahimci cewa an yaudare ka sai ka maida akwai kuma zaɓi abinda suke kira da alkhiyaru lilmabi abu ne za ka saya shi dama ba a ba da kuɗi za a yi sharaɗi wane zan sai kaya ko wane zan sai da maka kaya za mu yi ciniki amma ka riƙe kuɗinka har zuwa nan kwana kaza in na ga dacewar in tabbatar da cinikin shi kenan in kuma na ga rashin dacewar tabbatar da shi kuma shi kenan suka ce to shi irin wannan zaɓin ba a ƙayyade shi da wasu adadin kwanaki a ce sai iya kwana uku wai ba za a ƙara a kai ba shi ya halatta a yi ƙari kamar yadda za mu yi ƙarin bayani a nan gaba insha Allah to shi ne sai shi a sheku abdullahi sai ishara game da su malaman da suka karkata ga wannan ra'ayin wanda su ne mafi yawan malaman malikawa ya ce ƙulna mu malikiya sai muka ce na'am abinda kuka faɗa ƙarƙashin wannan hadisi haka ne lallai nassi ne akan ambaton kwana uku sai dai fil gabni ga ciniki wanda ya shafi ƙwaruwa wanda yaudara ta shigo ciki kamar yadda aka yi wa shi wancan habbanu ɗin izbihi warat saboda dama hadisin kan wannan matsala ya tuzgo ba wai ya zama ne ambata ta wato ba da zaɓi a cikin duk wani abu da za a saya a shi hadisi yana magana ne akan wanda ya sai abu kuma aka ƙware shi bisa rashin sani to shi ne ake magana cewa yana da zaɓi tsawon kwana uku ko ya mai da kayan nan ko kuma ya bar ma Allah ya haƙura kaga doriya akan wancan hadisin kenan la fi ikhtiyari lil mabi'i la fi ikhtiyarin lil mabi'i shi hadisi baya magana game da bada zabi kan abin da zaka saya ba shi hadisi yake magana ba don wancan zabi daban wannan kuma zabi daban ko a littattafan fiqh sunan su daban-daban ne ko dai su kira shi da khiyarul gabni ko kuma al khiyaru bil mugabana shi kuma wancan wanda hadisi yake magana kansa shi kuma wannan na biyu suna kira ne da alkhiyaru lil mabi'i shine abin da ya ambata la fi ikhtiyarin lil mabi'i wanda shi daban ne shi sharaɗinsa ma ba a ba da kuɗi na batar an gane sai wannan ajalin da aka sa ya cika idan ya cika to sannan ne za a ba da kuɗi a hannu kamar yadda a littafin tuhufatul hukami ya yi ishara zuwa ga wannan yake cewa bai'ul khiyari ja'izul wuqu'i li ajalin yaliqu bil mabi'i ka shahri fil asli wa bil ayyami fi ghairihi kal abdi wat ta'ami وهو وهو بالاشتراط عند العقد ولا يجوز فيه شرط النقد yace ciniki na zaɓi to ja'izi ne ya halatta ya halatta in zaka sai abu ka bada zaɓi ko in zaka sayar ka bada zaɓi a sa ajali amma ajalin da za a sa to za a sa ne wanda zai yi daidai da abin da za a sayar to shine sai ba da misali ya ce ka shahari akwai inda za a sa ma tsawon wata ɗaya wani zan saya ma gida eh ko gona saboda haka nawa ka saya sai a yi ciniki ciniki ya mutu sai ce to akwai zaɓi sai wata ya cika in wata ya kammala zan waiwaye ka in na ga yiwuwar zartar da cinikin sai in karbi kuɗi in kuma na gaba zai yi ba kenan ka rage kuɗinka ni kuma yawwa to wannan fil asali sun ce irin gidaje ko gonaki to shi ya halatta ajalin ya kai wata ɗaya ba laifi eh amma wani al'asulu fi gairihi wani al'asulu shi kuma ana amfani da al'ayyam ne kamar kwanaki misali aka iya sa kwanaki kamar in bawa ne eh za ka sai ko za ka sayar ko abinci to shi ajalin da za a sa ba za a wuce kwana biyar ba ko kwana uku ko kwana biyar haka eh zan saida babu hun masara ko zan saida maka bawa to dalilin da yasa aka yi wannan tafsili saboda shi gida ko gona gane hakikanin yadda take to yana dan da wahala ba kai tsaye yake aukuwa ba sabanin bawa in yana da illa cikin kankanin lokaci zaka gane haka shi ma abinci in yana da matsala kai tsaye za ka iya ganewa ko haka dabbobi wanda ya shafi shanu raƙumma tumaki awaki da sauransu to su sai aka ce a sa ajali na khiyari kwana biyar to wannan shi ne sannan kuma akan sa shi lokacin da za a ƙulla ciniki za a nassanta shi wannan zaɓi ɗin kuma ba za ya ce wala ya juzu fihi sharɗin na ƙari bai halatta shi mai sayarwa ya ce sai an ba shi kuɗi ba don irin nan ba a ba da kuɗi amma dai za a yi ciniki ciniki ya mutu sai a sa ajalin sai a sha sharaɗin in ajalin ya kammala to shi kenan ko dai tabbatar da cinikin ko kuma kowa ya kama gaban kansa to sai suka ce shi irin wannan bai shafi wannan hadisi ba saboda wannan alkhiyaru ne lil mabi'i shi ya halatta a ƙara kwanaki sama ga kwana uku amma alkhiyaru bil mugabana to wannan shi ba za a wuce kwana uku ba in ka sai abu kaga an kware ka an maka wayo to wannan in dai ba a wuce kwana uku ba za ka iya mayar amma in kwanaki uku sun wuce sai dai ka bar ma Allah ya je kiyama a yi hisabi wasu ma sun ce ba ma kowace kwaruwa ake mayar da ciniki a kanta ba wasu daga cikin albagadadiyuna min almalikiya suka ce sai in ya zan kwaruwar ta kai ɗaya bisa uku na abin da ka bada amma in bai kai sulusi ba to ba za ka maida ba eh duk irin a dan kware ka abu dan kaɗan haka da sauransu wannan baka koma aka ce wai sai an walwale ciniki ko za ka kai kotu ko wane ne wane ne da sauransu saboda irin wannan yana da yawa eh watakila kai ma in za ka sai da wani kai ma eh kuma zai yi wahala mutum na kasuwanci irin waɗannan ba su shigo ba to idan aka ce duk wanda ya sai abu ya gano cewa an kware shi duk ya da kwaruwar take komi kankantanta sai ya mayar to kaga ai rikici zai auku da yawa to shi yasa suka ce sai kwaruwar ta kai sulusun abin da ka bada na dukiya ko haja to nan kake da dama kamar amma in bai kai sulusi ba to kai hakuri kamar ma Allah eh alkali ba ba zai iya walwale wannan cinikin ba inda ya san shari'a ba jahili na ba eh wasu daga cikin malamai na albagadadiyuna abinda suka faɗa kenan to shine a sheku abdullahi ya ba su amsa cewa dai nassi ga inda yake magana amma ku yi umumin shi gaba ɗaya a sa kowane irin khiyari karkashin wannan nassi a ce ba za a ƙara sama ga kwana uku ba to ba haka abin yake ba saboda shi wannan yana magana ne akan algamu shine kamunga ko ƙwaruwa a gashi nan ma a ƙur'ani suratul tagabun ko to amma abin da ya shafi al-ikhtiyaru lil mabi'i to shi wannan za a kalli yanayin abin da aka za a saya eh in wanda ke ɗaukar a kai shi wata ɗaya ne kamar gida ko gona to sai a kai shi wata ɗaya in kuma wanda ke ɗaukan kwana biyar ne zuwa kwana bakwai kamar bawa ko dabbobi ko abinci to sai a kai in ma wanda ke ɗaukan kwana uku ne sai kamar kayan marmari da sauransu eh tun da dama manufa dai ka gano sirrin abin da ka saya shin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne an cuce ka ko ba a cuce ka ba eh to wannan shi ne kaga kenan su malikawa ba sa jayayya da su kan cewa wannan hadisi ba nasi ba ne sai dai suna magana dai suna jayayya da su ne kan cewa ba ba za a yi umuminsa ba akan kowane irin zaɓi nassi ne akan khiyarul gabni to shine la fi ikhtiyarin lil mabi'i la yuhat to wannan kan ba za a kayyade a ce dole sai iya kwana uku ba kenan za a iya kari akan haka to wannan misali na biyu kenan fa qawluhu jalla fadan Allah madaukakin sarki fa imma mannan da Allah ya faɗa a wata aya fa imma mannan ba'du wa imma fida ko hatta tada'a al-harbu aw zaraha Allah madaukakin sarki suratu Muhammad suratul qital yake cewa fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaqa sai ce fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta ta ba alharbu a wuzaraha wannan ita ma tana daga cikin ayoyi da malamai suka tattauna a kanta cewar da Allah maɗaukakin sarki ya yi idan kuka haɗu da waɗanda suke kafirai za ku gwabza za ku yaƙi to ku sari wuyayensu ku sa ta kubba ku ci gaba da saransu kuna kakkashe su har sai kun yawaita kisan kun yawaita zubar da jininsu to a nan waɗanda kuma kuka samu za ku kama a matsayin kamamman bayi to sai ku kama su to su waɗannan da aka kama waɗanda ake kira da al'asara to shi ne Allah ya ce fa'in maman nan ko dai shi shugaba wanda ya jagoranci yaƙi wanda a jagoran musulunci a wannan lokaci yana da damar ya yi musu baiwa ya yafe musu sai a sake su su ci gaba da harkokinsu shi ne almanu da shi ne ba'adu bayan wannan kama su ɗin da aka yi wa in mafi da'an kuma yana da zaɓi ya ce a su fanshi kansu sai yanka musu wani adadi na dukiya sai su mi sai su fanshi kansu sai Allah ya ce kuma hakan hukuncin zai ci gaba da tafiya hatta taba'al harbu aw zaraha haka za ku ci gaba da mu'amalanta su sai lokacin da yaƙi ta aje kayanta an gane sai lokacin da yaƙi ya lafa tsakaninku da su to ita wannan aya sai malamai suka ce faɗin Allah ta'ala fa'in maman nan suka ce nassun wannan aya nassi ce Allah ta khayiri a kan ba da zaɓi yanan shi al'imam yana da zaɓi su al'asara ɗin ko dai ya sake su ya yahe musu a ce kawai su tafiye su ko kuma su fanshi kansu shi yanka musu wani adadi na dukiya sai su fanshi kansu kaga nassi ko wancan na farko ko wannan duk wanda ya ba ni babu matsala to shine mala ya ce nassin ne fi ma kulna akan abin da mun ka faɗa inda nassin hukunci inda nassi da yake bayani akan adadi sannan kuma ya zo ya rataye da hukunci tunda kaga zaɓin shine nafsul hukumi ko yahiya ko fansa eh to irin nan ne shine aka ce ba za a yi ƙari kan abin da nassi ya haddade ba an gane to amma hanafiya sai suka soki wannan magana wal hanafi a matafiya bayan al'imamu abu hanifa ko mai bin tafarkin al'imamu abu hanifa sai ce ko alama ai ita wannan aya guyiya ba guyira ba guyiya e yawon ɗin mushaddada tare da kasara sai yawon ta biyu mukhaffafa guyiya bigayatin majhula sai suka ce ai ita wannan aya an, an yi mata iyaka kuma iyakan nan majahula ce ba sananna ba ce muhtamala ce tana iya ɗaukan kaza tana iya ɗaukan kaza tana iya ɗaukan kaza suka ce eh mun yadda faɗin Allah fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an nassun ne mu ma mun yadda to ya Allah bai shiru ba sai ce hatta tada'a al-harbu awzaraha to ye shi ne alharbu za ta ajiye a zara haɗi zai iya yiwa Allah yana nufin sai yakin ya kai ƙarshe zai iya yiwa Allah yana nufin sai ya zan babu shirka a doron ƙasa zai iya ɗaukan wani wannan sai suka ce to saboda haka wannan aya ba nassi ce ƙarara ba saboda haka kenan liman yana da damar banda waɗancan abubuwa ya ɗauko wasu abubuwan ya ƙara akan waɗanda aya ta ɗauka ba dole sai iya almannu ba ba dole sai alfida'u ba zai iya shigowa da ainihin alƙital zai iya kakkashe su zai iya ƙatalu ɗinsu ya kakkashe su zai iya istirƙaƙin su ya ci gaba da riƙe su ana bautar da su zai iya shigowa da wasu suka ce saboda wannan iyakan wannan gaya ɗin da aka ambata sai suka ce to saboda haka ayan ba nassi ce karara ba kan cewa lalle liman sai dai ya tsaya ko dai ya yi baiwa ko kuma ya anshi fansa shi ne sai suka ce fahtimaluha saboda ihtimalin ma'anonin ita wannan aya uqubula karɓaɓɓe ne a wurinmu zai iya ɗaukan kaza zai iya ɗaukan kaza uqubula bi ma'anan makabulu ma'ana karɓaɓɓe ne a gunmu wadda haka mu ba mu gamsu da cewa wannan aya nasi ba ce game da ita wannan matsala ɗin to da suka faɗi haka sai su malikawa suka ba su amsa jawabu na amsar da mun ka ba su a'immatu tafsiri to ai malamai na tafsiri da suka zo kan wannan aya rawau sun yi riwaya da cewa ma'anar hatta ta ba alharbu auzaraha bi isa ai bi nuzuli isa ana nufin sai annabi isa ya sauka shi ne gaya ɗin to ya za ku ce ba jahula ce bayan an samu abin nan sun fassara wannan suka ce kuma wannan tafsiri an rubaice shi daga abdullahi da abbas eh habrul umma da sauran ɗalibansa irin su mujahid ibn jubair da sauransu cewa abinda in kuka duba tafsirin qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an so duk ya kawo wannan cewa su sun fassara ta da cewa shine saukar annabi isa aw bi faqadil kufri wasu kuma suka ce abinda ake nufi shine sai an rasa kafirci a doron ƙasa sai ya zan koda akwai kafiri to a ɓoye yake can yake shigewa cikin gida ne ya ɓoye ya kafircin shi amma ba a zahiri ba to shi ne ma'ana hatta tsada alharwa a zaraha to mahallin shahidai suka ce gaya ɗin ba majahula ba ce ce wanda Allah ya hatta tsada alharwa a zaraha baya cire ta daga ainihin zamanta na zahiri tunda an samu malamai waɗanda suke umda na tafsiri mina sahaba da tabi'ai sun ce ga abin da ake nufi to kaga cewa majahula bata taso ba kenan ko to wannan shine sabanin da aka samu tsakanin su su hanafiya sun ce ayan ba nassi bace su kuma malikawa da waɗanda suka bi tafarki irin nasu sun ce a'a ayan nassi ce an gane to kuma shine abin da yake daidai abin da su malikawa din suka tafi a kai eh tun daga shi an faɗi mi ake nufi da hatta ta za alharbu a zaraha eh an faɗa ko sai yaƙi ta aje nauyinta Mm. ko kayan faɗanta to wannan shi ne to sai matsala ta gaba a bayanan da aka yi sun shafi nassi ƙarara inda lafazi zai zo ya yi nassi akan hukunci kuma da lafazin nasa ba wai ta hanyar siyaƙi ko ƙarina ba to akwai inda kuma lafazi zai yi nuni kan nassi amma ba a lafazinsa ba ta hanyar ƙarina ta hanyar ƙarina da siyaƙi za a fahimci cewa lafazi kaza nassi ne akan hukunci kaza to kala biyu ne shi wancan na farko duk misalan da mala ya kawo mana to nassi ne ta hanyar lafazinsa ta hanyar lafazi muka fahimci cewa hukunci kaza a lafazi kaza nassi ne to su ko misalan da zai kawo nassi ne amma ba a ba wai ta hanyar lafazin ba ta hanyar alƙara'in to shine za a yi bayani a kai ya ce wa ƙad ya kunu lafzu bil ƙara'ini nassan wa bis siyaƙi litta'ayyuni أصحابنا قالوا فبيع الرطب بالتمر لا يجوز من قول النبي بعد سؤال نقصه فلا إذن فكان نصا بالذي به اقترن الشيخ عبد الله يتشي وقد يكون اللفظ نصا حقيقة زي إيوه لفظي يزمو نصي أما بالقرائن تهيأ alamomi eh ta hanyar alamomi za mu iya gano cewa lafazi kaza nassi ne akan hukunci kaza aka san abin da ya gabata duk misalin da suka gabata su nassi ne kuma ta hanyar lafazi mun ka gano cewa nassi ne wa bis siyaqi wani zubin kuma ta hanyar siyaƙin magana siyaƙi shi zai nuna cewa fa a lafazi kaza nassi ne kan hukunci kaza litta ayyuni domin ayyana ma'anar da ake nufi a lafazin to ashabu na malamanmu malikawa kenan da aka tambaye su ina misalin wannan kalu sai suka ce fa bai'ur rutabi sayar da ɗanyen dabino bitamri da ninanne wanda ya ma bushe la ya juzu sai suka ce ba zai halatta ba ba zai halatta ka ba da ɗanye a baka ninanne ba an gane ko kuma ka ba da ninanne a baka ɗanye ba eh tunda kaga akwai bambanci shi wannan an riga an fahimci yanayinsa tunda ya riga ya nina wannan kuma bai gama nina ba to suka ce la ya juzu min ƙaulin nabi kuma hakan ya zo ne daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar sahabi sa'ad ibn abi wa qasim ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya yi hani kan sayar da bayar da ɗanyen abinci a baka ninanne ko ka bayar da ninanne a baka ɗanyi so da su laraba sukan yi haka musamman ga abin da ya shafi da binu eh tunda suna ta'ammali da kowane ana amfani da ɗanyen ana amfani da ninannin to sai zan wanda yake da ninanne kuma yana buƙatar ɗanye yake buƙata to sai ya ba da ninannin sai a bashi ɗanye kila ya ba da sa'i ɗai ninanne sai a bashi sa'i biyu ɗanye to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi sai labari ya kawo masa sai ya tambaya ya ce shi wancan ɗanyen in ya bushe yana raguwa kan abin da an ka bayar da shi lokacin da yana ɗanye suka ce eh yana raguwa sai ce to ku daina eh akwai ƙwaruwa a ciki shi kuma wannan dama ya riga ne na kaga shi ba batun raguwa ba ba haka ba yanzu wanda ake da iskali kansa ɗanyen to suka tabbatar mai da lalle in ya bushe zai ragu inda sa'i biyu aka bayar zai dawo sa'i ɗaya da rabi ko sa'i ɗaya ma sai annabi ya ce to a daida to wannan shi ne kusan ashabu sunan sun ruwaice shi hadisi ne tabbatacce yana nan ma cikin kitabul muwatta in kun duba kitab da al-imam mali ya kawo na kasuwanci ba'ada su'alin su'ali naqsihi bayan manzon Allah ya tambaya akan tawaye shi danyan da suka ce me eh in ya bushe zai zamo ya ragu kan yadda aka bayar da shi sai annabi ya ce to fala izan fala izan to kan wannan jumla ce an kai maganganu me annabi yake nufi da fala izan su malika sai suka ce abinda manzo Allah yake nufi fala ya juzu izan almuqaddar ya juzu shi za a kaddara gaban fala eh kenan kaga ba zai halatta ba ko fala ya hillu izan ba zai halatta ba sai suka ce abinda za a kaddara ke su kuma hanafiya suka ce a ko alama ba shi za a kaddara ba in ma an kaddara shi zai iya yiwa ba shi annabin yake eh suka ce zai iya yiwa annabi yana nufin fala ba asa idan eh eh mun yadda zai iya ɗaukar wancan to ai zai iya ɗaukar wannan kuma eh suka ce tun da haka ne hadisin ba nasi ba ne kan hana sayar da ɗanye da ninanne ko ninanne da ɗanye to su abinda suka faɗa kenan fakana nassan billazi bi hiktaran to sai hadisin ya zamo nassi ta hanyar ƙarina ta hanyar abin da ya gwamayu da shi su malika hujja su sababu su'ali me yasa annabi ya tambayar shine abin da suka suka kalla an gane yauwa to saboda haka sai suka fidda masa wannan amsa ɗin suka ce da annabi sun gaya mai cewa ba zai ragu ba ba zai hana su ba ya ce ku ci gaba da yi me zai nuni kan haka saboda suna yi bai ce su daina ba sai da ya tambayar kenan asalin yin abin halatta ne amma tambayarsa sai ta karkata kan cewa shi wannan ɗanyen idan ya bushe zai ragu sai suka ce eh zai ragu to sai ce fala'iza da sun ce ba zai ragu ba sai ba zai ce kuma su daina ba saboda haka sai suka ce wajibi ne nan abinda za a kaddara ko dai ya juzu ko ya hillu sai zamo fala ya hillu ko fala ya juzu shi zai mudabaka da tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallama yawwa yayi to wannan shine to wa qa'ilun shi kuma wanda ya faɗi aka san abin da mun ka faɗa kalhanafi kamar ba hanafi sai ya ce a'a ya hatamil ma'anan ko ya hatamil ma'ana fala ba'asa ai zai iya ɗaukar fala ba'asa to fala ba'asa babu laifi ku ci gaba da yi zai iya yiwa haka annabi yake nufi tun da lafazin annabi bai faɗe shi ba ya ɓoye shi cewa ɗaya fala idan ko ba haka ba to sai suka ce kenan zai iya yi waɗin a ya juzi ɗin kuma zai iya ɗaukan kuma la ba asa ɗin fala ba asa bihi zai iya yiwa shi yake nufi to sai mala ya ce ba'idul muhtamal to wannan ihtimali na hanafiyawa ya yi nesa ga ma'ana ba daidai ba ne a ƙaddara shi a saboda babu ƙarinar da za ta sa a ɗauka cewa annabi yana nufin fala ba sa babu ta gani? yawwa babu ta to ga gani to saboda haka kaga ba yadda za a yi a bada wannan ma'anar kaga kenan ɗaukar wannan hadisi a ce nassi ne game da sayar da ɗanyen abinci da nan ne to kaga ta hanyar ƙarina ne da siyaki saboda lafazin fala ya juzu ba cewa annabi ya yi baya halatta a sayar da ɗanye da ninanne ba wannan shine nassi lafzan to babu wannan Eh, to akwai sadda nassi za a iya fahimta nassi ta wannan hanya akwai misalai da yawa cikin hukunce-hukunce ban da wannan to abin da ya sama laika baka wannan don karka ɗauka cewa dole sai kaga an faɗi abu ɓaro-ɓaro sannan me sannan ya zamo nasi ana gane ya ta hanyar siyaƙi da abubuwa to sai an kula da wannan eh sai an kula da wannan to mahtimaluhu garibun nadiru to shi ma dai wannan wani misali ne balan kuma zai sake shiga nan za mu kwana insha Allah wani satin sai mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته